إنه كان ظلوما جهولا ليعذب المنافقين والمنافقات ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما أيها الهادرون ما هي هذه الأمانة التي أشفقت السماوات والأرض والجبال وخصن من عواكب حملها وحملها الإنسان فكان بسبب ذلك ظلما جهولا ما هي هذه الأمانة التي أثنى الله على قائمين بها المحافظين عليها التي عد الله جل شانه محافظة عليها من خصال الأخيار أي خصال الأخيار الصالحين حيث قال جل جلاله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ما هي الأمانة التي أمرها الله بها من فوق سبع سماوات حيث قال جل ذكره إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها عباد الرحمن ما هي الأمانة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أداها وقيام بها إيمانا وأن تضيعها وتعاون بها وخيانتها نفاق وعصيان قال عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له عباد الرحمن فمن حرم الأمانة فقد حرم كمال الإيمان ومن تلبس بالخيانة فإن فيه خصلة من خصال المنافقين وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاثة إذا هدف كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أيها الهادرون ما هي هذه الأمانة التي كل الناس موقوفون على فراط حيث يثبت أداؤهم لهذه الأمانة قيامة بجهنم والناس في عرصاتها خفاة عراة غرلا في ذلك الموقف العظيم يؤتى بجهنم تقارب سبعين ألف زمام مع كل زمام سبعين ألف ملك يجرونها فلا يبقى الملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جس على ركبتيه ثم يضرب الصراط على متن جهنم وينادي الله جل جلاله بأن يسير العباد عليه وعندها تكون دعوة الأنبياء حيث يقولون اللهم سلم سلم أيها الهاجرون فإذا ضرب صراط على متن جهنم قامت الأمانة والرحم على جنبتي صراط أما الأمانة فإنها يكبكب في نار جهنم كل ما خانها وأما الرهن فإنها فإنها تذل قدم من قطعها وظلمها عباد الرحمن نقرأ هذه الآيات التي تتحدث عن الأمانة ونسمع الأوامر بالمحافظة على أمانة والوعيد شديد لمن ضيعها ولكن المشكلة إن كثيرا من الناس لا يدري ما هي هذه الأمانة ولذلك يضيعها أي يضيع الأمانة وهو يظن أنه قائم بها ينطبق عليه الوعيد وهو آمن مطمئن أي يظن أنه من الناجين عباد الله إن من أهم أمانة أمانة تلك التي تمنك الله عليها وجعلك أهلا لأن يؤثق بك وأن تتولى أنت محاسبة نفسك الأمانة هي تكاليف شرعية هي حقوق الله تعالى وحقوق العباد له ومن أدها فله ثواب ومن ضيعها فعليه العقاب عباد الرحمن بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني الله وإياكم بما فيهما من آيات وذكر الحكيم الحمد لله الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأصلي وأسلم على من سميته القائل صدقا وعدلا عليكم بسنته وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعده أدوا عليها بالنواجذ وإياكم والمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الرحمن ومن الأمانة أيضا حفظ عبد جوارئه وهواسيه ومعرفة نعم الله عليه في نفسه وأهله وماله ومن أدى هذه الأمانة فإنه لا يختار لنفسه إلا الأنفع ومن الأمانة أيضا المحافظة على الأبناء وتربيتهم تربية سليمة عباد الرحمن فليتق الله من هذه شأن ولينظر إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث معك بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسريه الله رعية إلا يموت يوم يموت وهو غاش الرعية إلا حرم الله عليه الجنة عباد الرحمن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد yabo da jinjina su ƙara tabbata ga Allah mai kyauta da ƙari wanda shi kadai ya dace da gafata wa bayi zunubansa wanda sun kai wanda shi ne yake karɓan tuban bayi, wanda shi kaɗai yake da ukuba mai tsawon zamani, ina shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kaɗai, ina shaidawa lallai annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne, kira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da alayensa, da wa'inda suka bibiye shi da kyautata har zuwa ranar sakamako Allah ya sanya mu cikinsu, ya ku bayin Allah. Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cikin littafin shi buwayayye, yake lalle mun bijiro da amana ga sammai da kalsai da duwatsu dukkanin su sun ka tsorata ba su ɗauki wannan amanan ba sai ɗan adam ya yi gamo ya ce Allah ɗaura man a dalilin wannan ya kasance azzalimi kuma ya zamanto wato jahili Allah ya haka ne domin ya azabta da munafukai mazansu da matayensu da mushrikai mazansu da matayensu ya karɓi tuba masu imani mazansu da matayensu kuma ɗabi'a ce ta Allah ya kasance mai gafara mai jin kai ya ku bayin Allah mecece wannan amanan wanda sama da ƙasa suka yi tsoron ɗaukawa mecece wannan amanan da duwatsu sun tsoraci ɗaukarsa saboda sun san menene ƙarshen wannan ɗaukan amana kuma ɗan adam ya ɗauki wannan amana ya kasance a dalilin wannan amanan ya zamanto azzalumi ya zamanto jahili mecece wannan amana wanda Allah ya yabi wanda suka tsaya akan riƙon wannan amana wanda suka kiyaye akan wannan amana wa'anda Allah ya ambata su cikin rabattautu ranar alkiyama wanda kiyaye wannan amana yana ga cikin ɗabi'un zaɓaɓɓu na mutanen kirki inda Allah maɗaukakin sarki ya yabe su ya ce a cikin alkur'ani waɗanda sun kasance dangane da amanoninsu da alƙawuransu sun kasance mutane ne waɗanda suke kulawa suna cikawa alƙawuransu ya ku bayan Allah mecece wannan amana wanda Allah ya umuni da shi a saman bakwai yanda Allah ya faɗi cewa lallai Allah ya yi umarni ku ba da amanoni ga ma'abotanta idan za ku yi kunci a tsakanin mutane ku yi kunci da adalci lallai Allah na madalla da abin da yake watattar da ku da shi ya kuma halatta mece ce wannan amanan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa wanda ya kiyaye ta wanda ya tsayo akan wannan amana ya kasance cikin masu imani kuma wanda ya tozarta ta ko kuma ya wulakanta wannan amana ko kuma ya ha'inci wannan amana ya siffantu da siffa na nifaqa wato munafurci da kuma sabon Allah inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu imani ga wanda ba shi da amana ya ku bayan Allah lalle ku gane duk wanda aka haramta mai riƙon amana hakika haramta mai cikan imani wanda kuma ya tufata da wato tufaji na ha'inci lalle ya samu ɗabi'a daga cikin ɗabi'u na munafurci ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam inda ma'aike na cewa ayatun wato ayoyin munafukai alaman munafiki guda uku ne daga cike ce in yi magana zai yi ƙarya na biyu ce yin alkawari zai saba sannan na uku idan aka aminta da shi zai ha'in shi ko an bashi amana zai ci amana ya kuma halatta mecece wannan amana wanda dukkan mutane sai an gurfanar da su akan sirati ranar alkiyama wanda sai lallai wayanda suka kiyaye amana su ne suke iya tabbata akan digadigensu akan sira'i ba su fada cikin jahannama ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa ranar alkiyama za a zo da jahannama mutane kuma suna gurfanai a gaban ubangiji ga su nan tsirara ga su nan ba takalmi kai babu ma mai kaci a cikin su wannan rana a wannan rana a matsaya mai girma in an zo da jahannama wa'anda za su zo da jahannama mala'iku ne kuma jahannama tana da turaku tana da linzami guda dubu saba'in a kowace linzami mala'ika dubu saba'in zai jawo shi ya kawo shi filin hisabi saboda ya ansa kiran ubangiji saboda mutane su gani a ranar ne ake nuna mutane cewa hazihi jahannamu lati kuntum bihi tukadibun wannan ita ce jahannama da kuke karyatawa a tambaye su cewa a fasihirun haza am antum la tubsirun shin wannan sihiri ce ita ma ko kuma ba kwa gani ne a ranar za ce musu wannan ita ce jahannaman da da dama suka karyata a duniya ga ta ta zo gaban Allah ga ku gare ta a ranar a ranar ne Allah ke cewa wa burijatil jahimu liman yara za a gurfanar a bayyana wutan jahim ga mai idan kallo a wannan rana a zo da itace gashi nan kalle ta da kyau to tare da kowane linzami tana da mala'iki dubu saba'in suna janyo shi a wannan ranar jama'a babu wani mala'iki mai matsayi duk kusanci shi da Allah ba wani annabi manzo wanda duk kusanci shi da Allah fate shi ma sai gurfana akan dudigensa a wannan ranar sai a buga sharadi jama'a matsalan ta kai matsala saboda bayan an gama ba mutane takardu ne wayanda aka ba su littafi ta hannun dama suna murna wayanda aka ba su ta hannun su ma suna nan sai sun kama hanya masu tafiya aljanna za su tafi jace su tsaya suna tsayawa sannan sai a buga wata duhu annabi yake duhun da ba taɓa yin ta ba a duniya a wannan ranar sai a gurfana sai a shifta siradi siradi kuma tana kan jahannama ne idan aka kuskure ka faɗi daga gare ta sai kai shekara dubu sai ba ka kai kasan jahannama ba saboda zurfinta wanda aka shifta a kai a wannan ranar mutane sannan sai a ce a wuce wannan ranar ne mutane suna neman ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ai ta kiran annabi annabi ya ta addu'a Allah ka kubutar da mu Allah ka kubutar da mu jama'a wannan ranar shi ake so dan adam ya iya kokari ya zamanto ya kiyaye abin da zai zama mai matsala a wannan ranar a wannan ranar ba an shifida jahannama ubangiji ce yayi kuwa yayi kira yace bayan Allah a shige ta kansa shine inda Allah yake cewa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hasbul maqdiya babu ɗaya daga cikin ku face sai ya gitta ta kanta wannan magana a wurin ubangijin ka wani abu ne wanda aka sanya hannu kuma dole sai ta faru amma bayan an shige summa yunajjil ladina taqaw rabba sannan wayanda suka kiyaye Allah suka kiyaye dokan Allah a duniya su sun shiga cikin wayanda Allah zai kare su Allah ka samu cikin su ya ku bayan Allah lallai idan dan adam ya samu matsala a wannan ranar ya ketare cikin wannan siradin aka samu matsala duk tana cikin abin da ya aikata a duniya ya samu matsala abu na farko shine amana abu na biyu shine zumunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan abu ka saradi za ka kawo zumunta a ajiye shi a gefen dama za ka kawo amana a ajiye gefen hagu sannan a ce mutane su wuce duk wanda ya ci amana jama'a baya shige saradi duk wanda ya yanke zumunta jama'a baya shige saradi a daidai wurin za ta tafko shi ta maishe shi cikin jahannama wannan shine musibar da mutane suke ciki Allah ya kare mu ya ku bayin Allah lallai wanda ya yanke zumunci ko kuma ya zalunci dan adam a cikin amana ya shiga cikin damuwa lallai muna karanta ayoyin da take bayani akan amana lallai muna sauraron umarnin da take ciki akan a kiyaye amana amma inda matsalar yake mun ji labarin azaba narkon azaba mai ƙarfi wanda aka tanada ma duk wanda ya tauye amanan da aka bashi wanda ya tozarta amanan da aka bashi an faɗi sakamakonsa a wannan wurin amma sai da inda matsalar yake da dama daga cikin mutane ba san mecece amanan ba da yawan mutane jama'a ba san mecece wannan amanan ba bai gane ba a dalilin haka ne to zabta amana a dalilin haka yake zanta cewa shi ya tsare amana kai har yana tsammani ya kubuta daga narkon azaba shi ne aminci ne a wannan ranar shi ya samu kubuta ya ku bayan Allah yana daga cikin mafi muhimmancin amanan da Allah ya ba dan adam wanda Allah ya sanya ka kai ka zamanto ahli akai shine wanda ake so ka rike wanda an ji ɗintar da kai a kai shi ake bukata ka zama to kai wa kanka hisabi kai da kanka amana shi ne shari'a da Allah ya ɗaura wa bawa wanda Allah ya ɗaura maka ana bukatar ka yi wa Allah ɗa'a yanda Allah yake so wannan zai sa ka samu aminci a gaban Allah ranar alkiyama lallai jama'a duk mutumin da ya kiyaye abin da yake alaka shi da Allah sannan haƙoƙa na bayan Allah yana daga cikin amana da ake so bayan Allah su yi ƙoƙari su kiyaye idan ka kiyaye ka samu sakamako idan ka tozarta lalle kana da ukuba ubangiji Allah ya kare mu ya ku bayin Allah lalle yana daga cikin abin da ya kamata dan adam ya gane daga cikin amanan da Allah ya daura maka akwai kiyaye gaban da Allah ya baka wani Allah ya bashi gangan jiki bai san amfanin jikin da Allah ya bashi ba Allah ya baka ido Allah ya baka kunni bawan Allah Allah ya baka daman hannu da ƙarfi da komai da zaka yi din Allah amma a duniya a yau gaba ɗaya gaban sun zama to musiba wa wani ranar alkiyama saboda abin da ta girba masa a duniya wani na neman daman ya samu ya ji Allah da wannan bai sani ba abu na farko ɗauka daga numfashin da Allah ya baka da yawa suna fafutukar da za a dawo masu da rai nafila biyu kaɗai ta fi masu abin da suka rasa a duniya su dawo su iya yin nafila biyu ta ƙaru akan ibada da suka yi suna so amma ba samu dama ba kai yanzu kana da rai kana numfasawa amma har yanzu baka iya gane cewa amanan da Allah ya ɗaura maka Allah zai tambaye ka a ranar alkiyama ba jama'a numfashin da Allah ya baka amana ne ganin da Allah ya baka amana ne jin da Allah ya baka amana ne ƙarfin da Allah ya baka amana ne wanda ana son za a tambaye ka ya ka ƙarar da wannan ƙarfin a ranar alkiyama samartakanka dama ne amana ce Allah ya baka kafin tsufa ta cin maka akwai abin da shekaru ya cimma dattawan da ba za su iya yi ba kai kuma a shekaru ka za ka iya yi to amana ce a gare ka sai an tambaye ka kai a ranar alkiyama saboda haka jama'a bayan amana na kanka to akwai amana na iyalanka shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin alkur'ani yace ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya kuma su imani ku kare kawunanku ku kare iyalanku daga shiga wuta abin nufi malamai masana alkur'ani suka ce kai a karan kanka kana iya sabbaba shigan ka wuta da kanka sannan iyalan da Allah ya bari a matsayin kai amana ne wajen kai kulawansu a gare ka za ka iya shiga wuta a dalilinsu lalacewa ya kai lalacewa jama'a kaga ɗan adam ya bar ɗansa ya lalace kai ka bar ɗanka baka san menene aƙidarsa ba ka bar ɗanka ya zamanto ɗan banza a gari ya zama ɗan iska a gari Allah ce ya tambaye ka ranar da aka baka ɗan ba baka ɗan iska ba ka bar ɗa ya zama shayin giya ran da aka baka ɗan bai zo duniya da giya ba ka bar ɗa ya zama mai shan giya mai shan taba mai shan wiwi ran da za a baka aihuwan ɗan nan bai zo duniya da taba da wiwi ba ta yaya ka lalace ya kai bawan Allah ɗan ka yi lalace zama wannan amanan da aka baka kansu Allah ce wa ahlikum nara iyalanku ku kiyaye su daga shiga wuta sai ce wa qudu hannasu wal hijara makamashi wutan nan da ake so ka kare kanka makamashi ta mutane da duwatsu aqil dan wasa na ali Allah ya kara masa yadda yace wata rana mun fita da annabi sallallahu alaihi wasallam da muka fita da annabi sai na ce wa ma'aiki ina jin kishirwa annabi sai ce je gindin wancan dutsen kai mata sallama ka ce ni ina gaishe ta ta baka ruwa ka sha aqil yana tafiya wajen dutse wa dutse sallama dutse ta ansa saboda dan sakon annabi Muhammad ne tunda annabi ne ya aika yazo ce annabi ya ce ka bani ruwa isha dutse ce babu ruwa tare da shi yace me dalili ya turan da ya ji annabi ya karanta wannan aya wa qudu hannasu wal hijara makamashin wuta duwatsu ne da mutane tun daga ranar shi ya shiga uku yana cikin turanin kan ya zama duwatsun da za shiga makamashin wuta ranar alkiyama idan dutse yana tsoro kan ya zama makamashin wuta ranar alkiyama ina mutane za zama makamashin wuta dan adam shi ko ho ba da moshi bane to kaga anan yana cikin matsalan da mutane suka bari a dangane da iyalansu ya bari matansa ta zamanto sai abin da yi Ya'yansa sun zama sai abin da suka yi kannansa da ya zamanto haƙƙi a kansa Allah ta tabe shi shi ma ce ko oho a kansu to wannan duwatsun da aka ce su ne makamashi wuta da mutane Allah ce alaiha mala'ikatul ghilazun shidad wutan ba an banta haka kawai bane akwai mala'iku waɗanda su suke tsaron wutan jama'a ko mutane ne a duniya aka ce su tsara daki akwai wannan in ya tsaya baka isa ka fita ba to ina kuma ga mala'iki wanda Allah ya yi shi da ƙarfi a halittar da Allah ya masa daban ne shi ne aka ba shi gadin wannan wutan ta yaya za ka kuɓuta daga wannan musiba saboda haka jama'a alim da Allah ya baka ubangiji Allah sai ya tambaye ka amana akan iyalanka a ranar alkiyama saboda haka jama'a yaya ne za a tambaye ka kai shi ne za a tambaye ka akan tarbiyyar da aka ba su yaya ne ka tarbiyyar da wayannan ƴaƴan ka ba su tarbiyyar da in ka je lahira za ka yi farin ciki da su ko ka ba su tarbiyyar da ka je lahira sai kai kuka sai ku yi jayayya da kai da ƴaƴa ne gaban Allah ranar alkiyama akwai ƴaƴan da tsakaninsu da iyayensu sai sun jayayya kai akwai ɗan da ubansa na lahira in ya tuna zai ce Allah ya isa tsakana da baba saboda baba bai bashi tarbiyya ba baba bai tarbiyyantar da shi ba ya ku ƴan uwa iyaye ya kamata mu gane abu guda biyu abu na farko amfanin ka aihu shine ka haifi ɗan da ranan da in ka mutu zai iya tsaya akan kai maka sallah alaman ka bar ɗan da zai maka addu'a ne amma in har in yau ka mutu baka bar dan da zai iya tsaya kan gawan kai maka sutura ya maka wanka ya maka sallah ba gaskiya baka samu amfanin aihuwa ba saboda ƴaƴan da annabi yace Allah na karban addu'ar su da yace awwaladu salih da ula salihu aka ce da na gari ne Allah ba zai karbi addu'an dan iska ba dan iska ba zai maka addu'a Allah ya karba ba in ka bar da mashayin wiwi ba zai addu'a Allah ya karba ba saboda malamai suka ce wane ne da na gari yace dan da kowa na burin ya haifa irin shi wane ne anan yake burin aifan dan giya waye anan yake burin aifan dan wiwi waye anan yake burin aifan dan sigari waye ne dan tutulin yake so ya haifa a rayuwarsa kaga babu kaga ba da na gari bane to in har irin wayannan yaya ka bari ka san ka bar fitina a bayan kasa ka san baka bar ƴaƴan da za su yi maka baya a bayan duniyanka domin abin da annabi Ibrahim ya roƙa wa Allah kenan yace Allah ya sanya shi lisana sidiki fil akhiri bi ma'ana abun ambato na gaske ya zama to in za a ambace shi ambace shi ambato mai kyau kai in ka mutu za a ambace ka mai kyau innamal marihu hadithun ba'dahu fakun hadisan ahsana kowane dan adam sai magana akan sa yi kokari wani magana zai akan ka bayan ka koma gaban Allah za a ga 'ya'yanka ne a tuna da kai da alkhairi ko za a ga 'ya'yanka ne a tuna da kai da sharri akwai ɗan da da an tuna na ganin shi za ce oh albasa ta yi halin ruwa kuwa ka sana ce albasa ba ta halin ruwa ba ne amma shi ana ganin ɗansa za ce albasa ya halin ruwa saboda ana ganin shi an ga kama kamanin ma'aikin wani za a samu lalacewansa ana kallo za a ce ai da kun san ubansa ba za ku damu ba saboda uban shi ma haka yake to jama'a wannan yana daga cikin amanan da mutane suka wulakanta a yau aka tozarta a yau ba a kiyaye ba an ko oho ku duba tarihin alkur'ani yadda Allah ya bada labari guda biyu a Kur'ani annabi Yusuf da annabi Musa alaihi salam a lokacin da aka tsinci annabi Yusuf aka ɗauke shi da ya zo gida abinda bawan Allah na faɗa yake ne akrimi masuwa ku duba tafasirin malaman duniya suka ce in aka ce a kyautata masaukinsa abinci abin sha a kula da komai na rayuwarsa ne dalili a sa'an yanfa'ana saboda ya masu amfani annabi Musa ma da take la taqtuluhu kada a kashe shi ne ita ma biyo baya a sa an yanfa ana saboda zai ma amfani malamai suka ce zaka kashe yaro yana da rai amma bai mutu ba menene ke ake nufi da haka yaro zai iya yiwa yana numfasa abin a sa amma mata ce shi yasa Ali a sayyidina Ali Allah ya kara masa da yace laysa al-yatimu allati qad mata waliduhu sai ce bal yatimu yatima al-ilm wal adab ba maraya ba ne wanda baban da maman suka mutu yake maraya shine ubansa na da rai uwarsa na da rai amma bai samu tarbiyya ba daga ranar da ɗanka bai da tarbiyya jama'a ya zama maraya saboda uban bai masa amfani ba amfanin kai ka masa amfani shine ka sa shi kuka kafin ya saka kuka ka sa ya zama amfani wa kansa kafin ya zo ya maka amfani wani rana amma za ka samu ɗa bai maka amfani ba ta ya je ma ubansa amfani to daga nan shine mutane da dama jama'a suka tozata wannan amana ‘ya'ya suka zamanto ko oho a cikin al'umma, ‘ya'ya suka zamanto baba na magana ana kallon shi saboda ne bai damu ba kuma uban bai san amana bare, shi ne malamai suka ce menene kyautata masaukinsa da dama a cikin iyaye yau ba san ina ‘ya'yan suke kwana ba, wani bai san ina ɗansa ke kwana ba, in baka san inda ɗanka ke kwana ba har yanzu ka san baka ɗauki hanyar tarbiyya ba. Na biyu cin da shan ɗan ya riga fita wajen baba tuntuni yaro tun bai kai shekara goma ba an riga an sallame shi. an bar tarbiyyar shi wa titi an bar shi wa ƴan tasha su tarbiyyance shi ta yaya kake tsammanin ɗan zai maka amfani a ranar da kabar duniya baka kyautata mai ba wani ɗan shi yasa zaka gani in dai a ce ɗa naka ba zai yi ba ya shigo ma gida da askin yan iska ba zai yi ba ne yana cin abinci a gidanka ya kwana a gidanka kai da kake ba shi kuɗi ya aski kuma ya je ya askin yan iska ya zama gida kaga kame ya yi ba amma da yake baka san yadda yake yi ba dole ka bar shi to kaga anan yana daga cikin barin tarbiyyan ɗa a lokacin da ake suka bashi tarbiyya wani magabaci ya zo wajen sahabin annabi sallallahu alaihi yace ina son ɗana ya zama kaman ka sai yace ina dai ce gashi ne ce kama kara yace saboda me yace saboda ba a yanzu ake fara ɗaukan aniyan tarbiyya ba uwar da za ta bashi nono tukun sai ka gane wace uwa ce galibi yaro ya sha nonon mahaukaci ya dole ya zama mahaukaci yaro ya sha nonon ba dole ya zama ɗan iska ya sha nunan kilakiya an tsinci fulawa a juji an zo da ita gida a matsayin uwa an riga an mai gorin uwa a wannan farko kada ka yadda a waɗanka gorin uwar da ta aike shi ba uwarsa ba ne muka gama su kuwa a kanta a layi ba kaga an goranta masa wannan yana cikin abin da galibin mutane mazaje ba sa tunawa a lokacin za su yi aure yana kallon ido yana kallon kyau bai san 'ya'yan maslahan yau da gobensu ba dole ya kamata sai ka kula rashin kulawa kuma dole ɗa wani rana ya ce kai baba ai baka muna adalci ba in dai wannan ne domin kai kana iya sakinta shi ba zai rabu da mahaifiyarsa ba kai za ka rabu da ita matsayinka na matanka amma shi ɗan ba yanda za a yi ɗan ya zama to ya rabu da uwarsa saboda uwarsa ce to amma al'umma mu a yau jama'a lalacewa mu ya kai ba a kulawa da wannan da a ce ana dubawa da jama'a an samu nasara ubangiji Allah ka kare mu ya ku bayan Allah amma dan adam yaro tarbiya tarbiyan da zai zama ingantaccen tarbiya jama'a kowace marhala malaman tarbiya ku duba littafin wani malami kaifin rabbi auladina ya dauko yanda ake tarbiyyar yaya ya ake yi yaro yana da mataki matakin da zaka mai tarbiya amma da yawa ko oho kuma da yawa ku lura duk ɗalibin ilimin da yake karantar da yara alkur'ani ni na lura da wannan malam bukhari ba sauko kun lura da wannan ba yaron da kake wahala wajen bashi alkur'ani ka je ka lura kila uwarsa da jin waka ne a gida kila ranar auren maman an yi fati kila lokacin aihuwan dan an yi fati kila yaron na ciki an je fati da ki yana da wuya an gayi kishe dan cikin rayuwar yaro kuma Allah ya samu ya sa hannu cikin rayuwar shi saboda za a bar wa shedan kawai cigaba da rayuwar yaron irin ƴaƴan da ne zaka ga a ta wahala da su kana kokari yaro ya dauki bismillah kawai ka ta wahala saboda me in ya je gida ba uwan da za ta tasa mashi ba za ta bai tasmi'i ba ba shi ne damuwarta ba ita fa sai yaro ya ga dama ya bi an wansa abokai fa zuwa islamiyya ita ba damuwarta bane za ta iya aikan yaro lokacin islamiyya yayi ita ba damuwarta bane to kaga irin wannan dole wani rana a goranta mai uwa saboda uwan ba uwan da ta dace ta haife shi ne aka auro ba dole a samu wannan matsala saboda haka ya ku matasa lallai wani malami da ya rubuta littafi cewa an nisa a shayatsi mata shaidanu ne a farko muqaddima yace innan nisaa shayatin khulqina lana na'udhu billahi min sharri shayatin yace kun ga mata shaidaru ne an halitta su dan mu ne amma mu nemi tsarin Allah daga sharri shaidaru mata saboda foundation na musiba da ake jarabtan bawa da shi mata suna ciki banu isra'ila da mata suka zama suka samu fitina gashi al'umma mu a yau annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna min ashratu sa'a yana daga cikin alaman tashin alkiyama sai faɗi abubuwa ce iza ukrimu shu'ara in aka fara karrama mawaka mutane suka zama to waka ya zama to abin yayi wa uhinal ulama aka fara tozarta ana wulakata malamai yace wa tushawirun nisa aka koma ana shawarwari da mata sai da mace za a yi shawara a gida da ka je neman aure a yanka ma sadaki baba yace bari sai mu magana da mahaifiyarsa to baka samu gidan aure ba in dai kafu a yanka sadaki sai an yi shawara da mahaifiya kai ka san ka samu matsala saboda kila ita ne za ta maka yarinya kayan ɗaki to sai an shawara da ita to daga nan kaga an samu matsala to saboda haka jama'a wannan yana daga cikin matsala da muke ciki a yau ubangiji Allah ya kare mu ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah akan wannan shahanin mu yi dubi zuwa ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin hadisin ma indan yasar Allah ya kara masa da yace ma'aikaci ba wani bawa da Allah zai bashi amana na shugabanci na al'umma in ma a gidansa in ma a anguwansu in ma a local government su in ma a jihar su in ma class monitor ne a aji ko course rep ne a makaranta kai in ma a masallaci ne Allah ya baka shugabanci ka mutu a ranar da kake mutu a samu kaha in ce su daidai da allura annabi ki sai an haramta maka shiga aljanna ranar da zaka bar duniya shin baka ci amana ƴaƴanka ba baka ci amana iyalanka ba baka ci amana ƴan uwanka ba akwai ƴan wanda suke da haƙƙi a kanka ka kiyaye amanan da yake kanka ko baka kiyaye ba jama'a da dama a cikin al'umma wannan yana daga cikin musiba da aka shiga cikin ubangiji Allah ya kare ya ku bayan Allah da karshe lalle mu gane amana ababen tambaya ne a ranar alkiyama duk wanda ya kiyaye ya dace wanda bai kiyaye ba kuma ya samu matsala ibadullah inna Allah ya'murukum bi shay'in bada'a fihi nafsi wa sallama malaikatahu وقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah ka yadda da mu kai da ayyukan mu Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyayen mu Allah ka shiryar da mu ka shiryar da zuriyar mu Allah kai mana arzikin tuba kafin mutuwa Allah ka mana arzikin shahada ranar mutuwa Allah kai mana afuwa a filin hisabi Allah ka bamu aljanna bayan hisabi rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna ilaykal masir rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha khairu min zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ibadallah qumu ila salatikum yarhamukumullah wa iyyakum الله أكبر الله أكبر